بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 25 ga watan dulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير in ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya ce ai allah maɗaukin sarki cikin alkur'ani yayo jerin gwanan ayoyi yana yabo da sa albarka da jinjina masahabbai ba aya ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wanda waɗannan awoyi kaɗai sun isa sahabbai alfahari sun isa sahabbai su tunƙaho sun isa sahabbai ƙimansu ya ɗaran mana kowa allah ya ƙara masu yarda duk wani zagi da duk wani sharri da duk wani yarfe da wani zai masu wallahi ba abin da zai masa habin annabi sakamakon irin wannan alkhairi da alkur'ani ya faɗi dangane da su daga ciki Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ayata goma cikin suratul hadid Allah ya ce, Sahabban ma isu isu, wasu sun ɗaran ma wasu daraja, to ballantana kai da ka zuwa ƙarshen duniya. Wata rana an samu rashin jituwa tsakanin Abdurrahman ɗan Auf da Khalid ibn walid sai Khalid sai zagi Abdurrahman, sai annabi wub Khalid fa sahabi ne muhajiri abdulrahman sahabi muhajiri amma kasantuwan abdulrahman yana daga cikin asabiquna sabiquna yana daga cikin asabiquna alawwaluna yana daga cikin alladina anfaqu min qabl al-fatihi wa qatalu suna daga cikin waɗannan mun gano wannan da kyau ko sai annabi ya ce la tasubbu ashabi ku daina zagan man sahabbaina Khalid ba sahabi ba ne sahabi ne amma darajar shi ya kai darajar Abdulrahman bai kai ba shi yasa annabi ya ce kul kar ku ƙara law anna ahadakum anfaqa mithlu uhudin zahaba da ɗaya daga cikin ku zai ɗauki kaman girman dutsen uhudu na zinare ba da sadaka ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudin sahabi da ya bada na dabino ba kai kare da karo annabi ya ce wala nasifuhu ko rabin shi ba zai kai ba sabai isu isu walantana kai banzan bazara ka zo kana zagan ma annabi aminai shi sa Allah ce la yastawi minkum iku iku ba za ku yi ɗaya ba man anfaqa min qabl al-fatihi wa qatal kaga waɗannan da suka ciyar da dukiyarsu ba su jira a ciyar da su ba sun ciyar ne kuma suka yi jihadi kun gano wannan da kyau ko ula'ika a'azamu darajatan to waɗannan sun fi girman daraja min allazina anfaqu daga wanda su ma ciyarwan suka yi min ba'adu amma ba'adu fatihi makka ba'ad allazina anfaqu wa qatalu bayan waɗancan da suka ciyar suka yi jihadi su ma sun biyo baya sun ciyar sun yi jihadi sai Allah ya ce wa kullan wa adallahu alhusna duk sahabbai Allah ya masa alƙawarin aljanna ka sa kanka a cikin rikici mun gano wannan da kyau ko ka sa kanka a cikin rikici kaman mutum ne an yi zaɓe an sanar an baya certificate har an rantsar da shi yana majalisa ku zo ku zauna a dandali kuna wallahi bai ci zaɓe ba murɗewa yi aikin me kuke yi jawabin gano wannan da kai da wanda yake ma wata ihu duk ɗaya kake yi gara ma wanda ya kai kotun da ba zai nasara ba kuna fahimtar wannan da kyau ko me yi wata juya Allah maɗaukin sarki ya rubuta a littafin ƙudara an ce shi zai yi Allah ya sa mu dace Malam ya ce faƙad ta zammana da hazil ayat kun ga waɗannan awayi da muka karanto su tun daga jiya har yau to sun kunshi sana Allahi azza wa jalla irin yabo da jinjinan ban girma da Allah maɗaukin sarki ya yi al'azima yabo mai girman gaske ala sahaba dangane da sahabban annabi wa wasfahu lahum bitilka sifatil fadila da kuma irin yadda Allah maɗaukin sarki ke siffanta sahabbai da waɗannan siffofi masu falala addalati ala uluwi sha'anihim wanda ke nuni zuwa ga cewa sha'anin sahabbai hamshaki ne fiddini cikin wannan addinin na Allah wasu muwi makanatihim fihi da kuma irin kima da martaba da Allah maɗaukin sarki ya masu a cikin wannan al'amarin rayuwa da addini wa ikhbarihi da kuma irin labarin da Allah ya bayar bima a addalahum fil akhira na irin abin da ya masabe tanadi a lahira minal ajari wasawabi na lada gwababbe wal magfirati war ridwan da gafara da yarda Allah zai gafarta masu in ma sun yi duk zunuban da suka yi Allah zai yadda da su yaddan da ba zai taɓa yi ma wani irinta ba wal da fi jannatin sannan Allah maɗaukin sarki zai dawwamar da su dindindin cikin aljannatan da tajari min tahatihal anhar ƙoramu na giya ƙoramu na zuma ƙoramu na madara ƙoramu na ruwa suna gudana a gidan aljanna rabo na musamman da Allah zai mabayin shi waɗanda suka bi shi Allah ya shaida cikin alkur'ani sahabbai sun bi kuma zai masu wannan gafara. mimma ya dillu dilalatan wadiha yana daga abin da ke nuni ƙarara ala butulani madda'ahun rafidi cewa abin da wannan ɗan shi'a yake da awa maganan banza yake yi min anna ba'dal ayati cewa wai akwai wasu ayoyin da ja'ad bi dhammihim wa tanaqusihim wai sun zo suna zargin sahabbai da kuma hankaɗar da darajar sahabbai Allah ya ce wa zalika annahu kitabun muhkamun ya ce rabu da shi zancen banza yake yi gabanmu ga alkur'ani wanda yake muhukami ba mutashabihi ba la yunaqidu ba'dahu ba'dha wanda sashin shi bai warware sashi kama qala ta'ala kaman yanda mai duka mai abin ke cewa walau kana min indi ghairillahi da alkur'ani wani littafi ne wanda wani ne wanda ba Allah bai saukar da shi lawajadu fi ikhtilafan kathira da kaga dirkaniya da kaga shirbaguwa da kaga tibka da warwara da sabani mai yawan gaske ya wakana cikin shi aya ta 82 cikin sautin nisa'i ولو ابترد وجود بعض الآيات ما ليتي قدراما wai a ce an samu wasu ayoyi ta dullu bi zahiriha ala madda an rafidi waɗanda ke nuni ga abin da wannan ɗan shi'a ke da'awa falwajibu to abin da yake wajibi hamluha ala hadhil ayati sariha sai a fassara su su waɗancan ayoyi da suke a matsayin mutashabihai da waɗannan ayoyi da suka zo ƙarara alƙati'a wanda suka yanke yanka fil bi adalati sahaba jami'an da cewa sahabban annabi kafataninsu adilai ne fa kaifa wan nususu kulluha min alkitabi wa sunna taƙaƙa ta yaya nassoshi sun zo masu tarin yawa cikin alkur'ani da sunna bi adalatihim da suke bayani dalla-dalla, filla-filla a fili a sadari cewa sabon manzan Allah kafadaninsu adalai ne, ayoyin, hadisan, mutawatira sun zo ta hanyoyi mutawatirai bi imanihim qati'a cewa sahabban annabi masu imani ne a yanke kai tsaye Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa su ne muminai na gaskiya don ma ka gane nagartan imanin sahabbai da cewa da gasken gaske suke yi sai Allah madaukin sarki ya ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله يجي آمن الرسول من زن ياي إيماني shi rasulullahi bima unzila ilaihi da duk abin da Allah madaukin sarki ya saukan mai min rabbihi da ubangijin shi wal mu'minuna su ma muminan nan da ke tare da shi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu ula'ika humul muflihuna su ne waɗanda suka yi imani da shi suka yadda da shi suka goyi bayan shi suka ƙarfafe shi suka agaje shi suka bi hasken da Allah maɗaukin sarki ya saukar mai Allah ya ce waɗannan su ne masu rabauta to fallazina amanu bihi kenan waɗanda suka yi imani sai ce annabi ya yi imani da duk abin da aka saukar mai sai ce wal mu'minuna da sahabban nan muminai ‘yan arziki irin albarka. Kullun Allah ya ce da annabin da dukkanin sahabbai amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah sai ce me la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suka ce su ba za su raba tsakanin manzanni su ce wannan suka yadda ba su yadda da wannan ba ‘yan shi'a kuma suka ce sun yadda da waɗannan sahabbai ba su yadda da wannan ba sun yadda da imanin annabi ba su yadda da na sahabbai ba sun shiga cikin nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhizu bayna zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan Allah ya ce sun ce sun yi imani da wani bangare sun kafirce ma wani bangare sai suka fitar da wata hanya ya tsaka tsakiya tsakanin imani da kafirci Allah ya ce rabu da su waɗannan su ne tsantsan kafirai ulaika humul kafiruna haqqa su ne kafirai na gaskiya sabai kuma Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa an kace ka yarda da imanin annabi baka yarda da imanin sahabbai ba a lokaci ɗaya kana son ka sanar cewa baka ma yarda da imanin annabin ba to shine sai mala ya ce alwajihur rabe fuska na hudu annallaha ta'ala afna alal mustakfirina lahum Allah madaukin sarki hatta 'yan baya bai manta da su ba ballantana waɗanda suka yayi da annabin ya ce, Allah maɗaukin sarki yana yabo ga waɗanda suke masabai istighfari as-sa'ili Allah ta'ala waɗanda suke roƙon Allah maɗaukin sarki, Allah ya ji alafi qulubihim gillan lahum cewa kar Allah maɗaukin sarki ya sanya gilli a cikin zuciyarsu dangane da sahabbai faƙala ba'ada an zakarar muhajiri na wal ansar bayan da Allah maɗaukin sarki ya bayanin muhajirai ya ɗauko ya bayanin ansar baki ɗaya sai ya ce, Wallazi na ja'o min ba'adihim, kaga waɗanda za su zo bayan waɗannan ‘yan arziki irin albarka? Ya ƙolo na rabba na gafir lana lalle su riƙa cewa ya Allah, kai mana gafara daga cikin gwaɓaɓɓiyar gafaran nan taka. wal ikhwani na ladina sabaquna bil imani da waɗancan ‘yan uwa namu da suka gabace mu da imani muhajirai da ansarai ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله karka sanya gilli karka sanya ƙiyayya karka sanya gaba cikin zukatanmu dangane da waɗannan bayi naka da suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah muna kamun ƙafa cikin wannan tausasawa da jin kai naka kar ka taɓar da mu ka daidaita al'amarinmu wajen ƙaunan sahabbai da kuma yi masu addu'a aya ta goma cikin suratul hashiri fa kaifa ya tasawwaru da haza mala yace to ta ƙaƙa ta wata hanya ne mutum zai suranta bayan waɗannan bayanai dalla dalla an ya zimmahumullahu ta'ala cewa wai Allah maɗaukin sarki kuma wai zai komo daga baya yana mai zargin sahabbai fi ayatin ukhra cikin wasu ayoyin bima yujibu tanaqqusuhim wanda waɗannan ayoyi suna nuni dangane da na ƙasan imanin sahabbai wai wa buguduhum wai kuma wai Allah yana fushi da su cikin ayoyin fa inda haza min ab'adi ma yakunu inda ashabil uquli mala ya ce ai ko mai hankali ba zai wannan ba ballantana rabbul izzati wal jalali ai ya tadammana mithla zalika kitabullah a ce wai littafin Allah ne zai kunshi wannan ɗarkaniyar almuhukami littafin da ya tattaro abubuwa almunazzahu an al-ikhtilafi wal ittirab wanda Allah madaukin sarki ya sanya shi littafi ne mai yanka ɗaya farar ɗaya sannan littafi ne wanda aka tsarkake aka kiyaye shi daga dukkanin saɓani da ɗirkaniya da tufka da warwara da dukan juna ƙur'ani bai haka alwajihul khamis fuska na biyar annallaha ta'ala ja'ala ashaba nabiyihi cewa fa kusan Allah maɗaukin sarki ya sanya sahabban annabin shi ghaizan lil kuffari su zama abin bakanta makafirai rai ne kafiri ya gansu ya ji kunci ya ji nunkufurci ya ji kaman ya haɗiye zuciya ya mutu ba yanda iya su ne ashabu mustafa su ne sahabban manzan Allah faƙala liyaghiza bihimul kuffar Allah maɗaukin sarki ya ce yi masu wannan baiwa ne domin kafiri ya ji babu daɗi a bakanta mai ƙuntata mai ya ji cewa rayuwan ta mai kicin kicin aya ta 29 cikin sotul fatihi faminal muhal yana daga cikin abin da ba zai saɓi ba ba zai yiwu ba a gaba ko baya ba da zalika duk bayan wannan bayanin an yaji alalil kuffari hujjatan alaihim kuma Allah maɗaukin sarki sai ya sanya ma kafirai hujja cikin alkur'ani da za zo su yi masabai gwalo su yi masu eho ya ce oho dai ku ne aka ce yan lele yanzu kuma gashi ta haɗa ku ba zai taɓa yiwuwa ka ya faru ba ya sanya ma kafirai wani hujja bi zammihim fi kitabihi a ce wai Allah maɗaukin sarki ya taho yana zargin sahabbai cikin littafin shi wa qad qala Allah ta'ala hakika Allah maɗaukin sarki ya ce ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين sabila. Allah madaukin sarki ba zai taba ba kafirai dama akan mumine ba billahi azim in ga kana cikin matsala in ga kana cikin kunci in ga maki na nasara akan ga ko ka koma ka binciki imaninka koma ka binciki aikinka ka koma shin da gaske kake yi ko kai mayaudari ne macuci ne dan damfara dan handama da babakere in haka kake sai Allah madaukin sarki ya bakka da ƴan uwanka wanda yafi dabara yafi sharri yafi makirci yafi mugunta shi sai nasara Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ita ce aya ta 141 cikin sotin nisa'i wa bihaza mala yace to fa da wannan ne yazharo zaifu da'awar rafidi wannan mummunan da'awa na wannan ɗan shi'a za ta rugurguje za ta dargaje za ta watse fi annal qur'ana wai da ya zo yana cewa kaga alqur'an littafin Allah qad ja'a bi dhammi sahaba ya zo da bayanai da ke ɗauke da zargi da suka ga sabon annabi yo ashe maganan banza yake yi bai san alqur'ani ba jahili ne da kiki wanda bai bincike ba ya zo ya faɗi maganan da ya ja mai abin kunya falillahi alhamdu wal minna dukkanin godiya da yabo da baiwa na alkhairi sun tabbata ga sarki Allah mamallakin kowa da komi bayan da mala ya karkare mana wannan bayani da wancan dan shi'a ya kawo dangane da wai ayoyi da ke sukan sahabbai malam ya biyo baya bayyana mana cewa ƙarya yake yi ba inda Allah maɗaukin sarki ya zargi sahabbai ko ya soki sahabbai ko ya fushi da sahabbai ko ya faɗi kalma na habaici da cin mutunci gare su sai kuma ya ce ɗa'anun rafidiyyi ala sahaba bi hadisul haudi warraddu alaihi sukan da wannan ɗan shi'a da shi da ire-iren shi magabatan shi da sukan yi wa sahabbai fakewa da hadisin da ke bayani dangane da tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma martani da za a mai da mai. Kalar Rafidi ɗan shi'a mai sukan sahabbai, mai zagin aminan annabi, mai zagin sirkan annabi ya ce a shafi na ɗari da sha tara a cikin littafin shi mai suna sun mahata daito ta hata unwanin a ƙarƙashin matashiyan zance da ke cewa ra'ayin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sahaba wai ga ra'ayin annabi dangane da sahabbai jiman ƙarya ra'ayinku dai ku 'yan shi'a makiya annabi da sahabbai amma kan ku kalama annaba abin da bai ji ba bai gani ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma dai mu bar shi mu ji ra'ayin annabin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce bainama ana na'imun wata rana ina bacci fa'iza zumratun sai ga wasu gayya sun taho hatta idza arabtuhum har sai da na gana gane su wannan gayyen da aka taho man da su kharaja rajulun min baini wa bainahum wai sai ga wani mutum ya fito ya tsaya tsakanin ni da su faƙala sai ya ce halumma faƙultu ila aina faƙala ilan nari wallahi ƙultu ma sha'anuhum قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا فلا أدري فلا أرى يخلص منهم إلا مثل هو إلا مثل همل النعم yake cewa sai annabi ya ce halumma ku taho wai in ji wannan mutumin da ya tsaya tsakaninsu faƙultu sai annabi ya ce sai na ce ila aina ina za su mutanena gayyana sun taho wajena ’yan uwana ne, faƙala wai sai mutumin ya ce, ilan nari wuta za su, wallahi wuta za su, ina ma rantsuwa da Allah, ƙultu sai annabi ya ce na ce, ma sha'anuhum me ya faru suka zama ’yan wuta. Ƙala sai wai mutumin ya ce, innahum murtaddu ba'adaka ai sun yarda ne a bayanka ikon Allah kaga wannan da kiki ne bai ma san wanda suka yarda ba kuna fahimtar wannan da kyau ko zamanin annabi tun yana raye Allah ya saukar ma annabi da aya cewa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu duk wanda ya ja da baya ya bar addini ya bar aikin addini ya bar goyon bayan addini ya je ya sha duniyar shi ya je ya sha shagoyin shi Allah zai zo da wasun da sun fi shi yana son su suna son shi suna nuna tausayi ga 'yan uwansu muminai suna ɗagawa ga 'yan uwansu fajirai ba su ba waɗancan kafiran haka Allah yi to ana nan sai Allah ya ma annabi bishara cewa ai in ƙarshen rayuwar shi ta zo wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja za ga mutane sun zo suna shiga a cikin addinin Allah ƙungiya ƙungiya ayari ayari to ƙarshen rayuwar annabi dab da rasuwan shi da 'yan lokuta 'yan watanni kaɗan sai mutane suka rika gayya suna zuwa suna musulunta suka rika yo gayya suna zuwa suna shiga addinin Allah suka ta zuga tagugu ga sunan iya ganinka annabi bai samu tsawon ran da ya tarbiyyansu irin yadda ya tarbiyyan sabon shi na farko ba yana rasuwa sai suka ce ab annabin addinin ma ya rasu wasu dama sun shigo ne don kwaɗayin ɗan abin da yake bada na alheri wasu kuma sun shigo saboda tsoron an ci garin makota da yaƙi kar cin yaƙi ya kawo gare su wasu kuma sun shigo don su makirci ne yana rasuwa sai suka ce ab ai shi kenan kawai sai suka koma addinin su na da sai suka yi ridda sahabban annabi da annabi ya tarbiyyansa a ƙarƙashin jagorancin as-siddiqul akbar ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا سيدنا أبو بكر الصديق يجار دون صحابي يأكي waɗannan. a lokacin ne aka samu su musailama tun a zamanin annabi ya iddi'ayin annabtan ƙarya annabi ya fafare shi amma bai gama da shi ba abubakar ya fidda gudun shi ya kashe shi ga su aswadul ansi ga su tsalaiha ga su saja duk waɗannan musulmi ne garan gangariya a zamanin annabi bayan rasuwan annabi suke da'awan annabtan ƙarya sau koma suke ridda sai na abubakar ya yaƙe su mun gano wannan da kyau ko sai ya di ali ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandoji ne a ƙarƙashin gwamnatin sayyidina abubakar na yaƙan waɗannan da suka yarda to in ma kun so sai ku ce waɗannan da suka yarda ne sabai suka kashe su cin da annabi shi ya san su musulmi ne kamar yadda annabi isa zai faɗi a lokacin da allah maɗaukin sarki zai ce mashi a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ila haini min dunillah yanzu kai ne kace su dauke ka kai da mahaifiyanka abun bauta su saki Allah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabb mahalli shayar sai yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sanda nike raye ni da na san suna tare da ni amma falamma tawaffaita ni sanda ka ɗauke ni kunta antar raqiba alaihim kai ne mai sa ido a kansu in tu'azzibuhum fa innahum ibadu in kai masa azaba ai bayanka ne wa in taghfir لهم فإنه فإنك أنت الغفور عزيز غفور الرحيم عزيز الحكيم mun gano wannan da kyau ko wannan ne annabi ya san waɗannan da suke yarda bayan rasuwan shi ya san su a musulunci to kuma da ya gansu sai ya ce a bar su mutanen shi ne su taho mun gano wannan da kyau ko shi yasa za mu zo za mu karanta ɗaya hadisin da annabi ya je ziyara makabarta ya ce masahabbai kai co ni ko na so a ce da na ga ’yan uwana, sai sabai suka ce, Alas na bi ikhwanika ya Rasulallah, mu ba ’yan uwanka ba ne ya ce, A, bal antum ashabi, ku sahabbai na ne, amma ’yan uwana za su zo bayana. Suka ce, Ya za ka gane wanda zai zo bayanka baka san shi ba, sai ce, Mutum ne ke da radoki mai fari biyar, sai wannan doki sai ya shiga cikin baƙaƙen dawaki daɗin zai gane dokin shi sabai suka ce ƙwarai da gaske ya gane dokin shi ya gama sai annabi ya ce haka waɗannan ‘yan uwan nawa za su zo gurran muhajjalina min athar lodo suna ƙyalli a waje biyar na guraben alolansu annabi ya ce ni ko ina jiransa a cikin tafkina sai ce za a zo a kora wasu mutane daga tafkin nawa ina kiransu alahalumma alahalumma ku bar su su zo ku bar su su zo sai a ce kada gayyaru wa baddalu ba'adaka tambaya anan don Allah annabi yana magana kan ashab ne ko kan ikhwan ku ƴan shi'a da Allah ya ce ku yi masabai addu'a kuka zage su والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان sai kuka canza umarnin Allah kuka yi zagi da izinin Allah kuna cikin waɗancan da za a ce kada gayyaru wa baddalu jama'a mun gano wannan da kyau ko amma sabon manzo Allah ya gama ai su Allah madaukin sarki ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna domin ya ce lilladhina ahsanul husna wa ziyada duk wanda ya kyautata to zai ga kyautayi daga Allah kuma akwai ƙari zai ga Allah a lahira kuna fahimtar wannan da kyau ku to sabon da suka samu wannan alherin wai shi ne wani zai zo ya ce wai wai su ne suka yarda ƙala innahum murtaddu ba'adaka ala adbarihim qahqara wai ai sun yarda sun bar addini sun ja da baya da baya da baya da baya fala ara wai annabi sai ya ce iko ba na ganin yakhlusu minhum ba na ganin akwai wanda zai tsira daga cikinsu illa mislu humulin ni'am sai abin da bai wuce kaman tattakin awaki ba kaman gashin akuya kaman abin da ya kama da ‘yan kaɗan haka za an ka damƙi akwai da abin da ke ragewa a hannunka haka gaba ɗaya duk sauran wai wuta sababbin annabi za su ji kun gano wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum